من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أي قوة بيو هجرة دبو إيدا دريه دا أربعين دا بقوي وندا ياي ديدي دا ranar 26 ga watan 7 miladiya 2025 alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz iya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar yau za mu tashi a suratul talaq daga farkon surar zuwa abinda allah subhanahu wata'ala ya so allah mu dokin sarki ya mu jagora suratul talaq wannan shine sunan surar wanda ya tabbata suratul talaq da sura ce take bayani game da hukuncin saki na mace da wasu mu'amaloli na aure da abin da yake da alaka da shayarwa na yaro da kuma yadda za a mu'amalanci mace ko da Allah ya sa zama auren da aka yi ya kare surar madaniya ce bittifaƙi ahalin tafsir wanda ya hakaito wannan ijima'i akwai ibn al-jawzi da kuma ibn atiyya da fairus al-abadi da dai sauran malaman tafsiri sun hakaito ijima'i akan cewa wannan surar madaniya ce ma'ana an saukar da ita ne a madina bayan manzon Allah ya hijira kenan tana da ayoyi goma sha biyu tana ɗauke da kalmomi ɗari biyu da arba'in tana da harafi dubu ɗaya da harafi sittin wanda karanta wannan surar yana da falala na lada mai yawa ga wanda Allah ya bashi ikon karantawa Allah ka amfanar da mu abinda wannan sura ta kunsa kaɗan daga cikin abin da wannan surar take karantar da mu akwai bayanin yadda ake yin saki a shari'a musulunci saki a musulunci akwai yadda ake yin shi wannan sura za ta bayyana mana saki na sunna da kuma irin sakin da in ka yi shi to kayi saki na bid'a ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sura za ta karantar da mu cewa idan har Allah ya kaddara rabuwa tsakanin miji da mace to kai miji dole ka ne ka sa shaida na kun rabu in kuma Allah ya kaddara zaman bai kare ba an dawo to duma dole ka sa shaida cewa an dawo da zaman aure wannan umarni ne da Allah ya bayar a cikin alkur'ani sun girma sannan wannan surar tana wajibtar da mu jin tsoron Allah a duk cikin abin da za ka yi ka ji tsoron Allah amma daga cikin wurare da ke buƙatar jin tsoron Allah akwai wajen mu'amala na aure mu'amala na mata da miji saboda akwai maza da yawa suna cutar da matayensu suna cin amanan matayensu suna cin haƙƙin matansu na aure kamar yadda ana samun mata da yawa da suke cutar da mazajensu to aure ibada ne ke mace ki ji tsoron Allah game da mijinki ki cutar da shi kai ma namiji ka ji tsoron Allah game da matanka ko matarka kada ka cutar da su saboda Allah zai tambaye ka sannan daga cikin abin da wannan sura take karantarwa tana karantar da mu kyakkyawan ƙarshen masu dogaro ga Allah duk wanda yake da tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala to zai samu kyakkyawan ƙarshe ma'ana al'amarin shi zai ƙarshe mai kyau saboda da ƙarshe Allah zai jibanci al'amarinsa duk wanda ya dogara da Allah to Allah zai jibanci al'amarinsa sannan sura tana karantar da mu mummunan makomar waɗanda suka saba wa Allah duk wanda ya kema Allah biyayya to zai mummunan ƙarshe ne zai mummunan ƙarshe ne Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe kamar yadda su da za su karantar da mu kyakkyawan ƙarshe na masu imani wanda suka gara kaga akasin wa'ancan to Allah ya mura jagora farkon surar bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza qallaqtumun nisaa idan za ku saki matayen fa talliquhunna li iddatihinna to ku sake su bayan sun yi idda sun kare wa ahsul idda ku kiyaye lissafi na sakin da kuka ku kiyaye yaushe kuka sake su kuma yaushe za ku gane sun ƙare iddarsu wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin in kun saki matayen ku in ji Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitta su daga cikin gidajensu su tsaya nan su yi idda su kuma mataye abinda Allah yake cewa idan ke mace an sake ki wala yakhrujna su ma mataye kada su fita su tsaya a nan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai da yan matayen sun zo da alfasha mabayyaniya to sai ta kaski mace zagi na safe daban na marece daban to wannan ba ta zama gidanka ko kaski da mace tana kawo ma mazaje a cikin gidanka musulunci bai yadda ta zauna a cikin gidanka kun gane wannan ko Allah subhanahu wataala yake cewa watilka hududullah wa'annan fa dokoki ne na Allah haka Allah ya tsara kai namiji kada ka ce mace je gidan ku na kore ki ko kuma ke mace da miji ya suke kaka ce ni na gidan mu ai ba hi mu gida ba Allah ya ce a in kun kai wannan kun saba wa dokar Allah wannan dokoki ne na Allah Allah shi ya san hikima da yasa ya tsara wannan amma ya ta'adda hududallah duk wanda ya tsallaka dokoki na Allah faqad zalama nafsa to hakika ya zalunci kansa me yasa aka ce ta zauna Allah yake cewa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amr ai kai baka sani ba ba mamaki Allah ya haddasa wani al'amari bayan sakin Allah ya sa a sake koma idan tana kusa da kai wannan ayar malamai suka ce an saukar da ita ne game da Abdullahi dan Umar abdullahi dan umar yana da mata sai ya saki matar ɗin tana cikin jini na al'ada kun gane ko manzo sallallahu alaihi wasallama sai sai na umar ya zo ya ba shi labari ya ce kaga ɗana abdullahi ya saki matarsa a hali tana da tana hali na jini ko kuma halin mace ta ƙara jini mutum ya sadu da ita to lokacin da sai na umar ya ba manzo Allah labarin sai ce da shi murhu fal yurajiha ka ce mai yana ce ya mai da ita in yan mayar da ita lokacin da ta yi tsarki ta ƙare kafin ya sadu da ita to sai ya sake ta ko kuma ya ci gaba da zama da ita shi sai na umar ya ce da ɗansa ya dawo da wannan matar tasa da ya dawo da ita ta yi tsarki ta yi haila kafin ya kusance ta sai sake ta in ha mutum yana da bukatar yin haka mana aka koya masa yadda zai cewa ka dawo da ita ka bari har ta yi tsarki in ta yi tsarki ma'ana jini ya tafi kenan kana iya ka jira ta ƙara yin wani jini to daga nan tana yin wanka sai ka sake ta in kana bukatar sake wannan shi ne suke na sunna kenan a musulunci baya halasta mutum ya suke mace tana haila ko kuma bayan ta yi jini ta ƙare sun yi kwanci aure kuma ya sake ta a wannan yanayi wannan sake bid'a ne ba sake ba ne na sunna idan mutum zai sake mace dole ya iya taushe zuciyarsa dan ya koyi da sunnar manzo Allah ya kokari ya sake mace yana da tabbacin halin da ya sake ta Allah madaukin sarki ya samu dace ana ta da muku sai ana magana aure kowa sai ya kama kanshi babu kwana kowa ya tashi zaune duk wanda yake jingine da wani abu ya zauna da kanshi ya kama kanshi ko ba haka bane Allah ya fara da cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi abu na farko annabi aka kira ko amma abinda ake nuhi al'ummar manzon Allah ku al'ummar manzon Allah in kuna son ku saki matayenku, idan ƙallaksumin nisa'a, ai, idan arattun in kuka yi nufin sakin mataye, inda ba a riga an saka ba, to tun yanzu duk wanda yake nufin ya saki mata su ga abin da za a yi, in za ku saki matayenku, ku tsalli ko hunna da idda ta to ku sake su sun yi idda sun ƙari. Kunga akwai girmamawa. kullum daga cikin abin da ke mana ishara girmama wadda Allah yake ma annabinsa in za a kira suna ba a kiran sunan shi sai a ce ya yi hannabi ko ya yi har rasul ko abin da ya kama da wannan na'am in yana son ya cikin wata shi na'am ciga na'am na'am sannan ya gaya mata suke shi ne a suke na suna suna ne wannan zauna gidanta ta yi haka wa Allah ya ce umarni ne daga Allah ga ƙarin bayani hukuncin da za mu fitar a cikin wannan aya na farko at-talaqu fi halil haidi wan nifas malamai suka ce mutum ya cikin macensa tana jinin biki ko tana jinin haila wannan suke bid'a ne wa haka kuma wa kadhalika fi tuhri alladhi jama'aha fihi haka ma idan mace ta yi tsarki ta kare kun yi kwanci aure da ita na 'yan kwanaki wani hatsani ya samu tsakaninka da ita sai ka yi hushi ka ce ka suke ta shi ma wannan sake bid'a ne nau'i uku nan na saki duk wanda ya yi su to ya yi saki na bid'a ma'ana sakin shi ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyaye da wannan kun yi fada kai da mace ka san tana jini ta ce ma in ka aiho ka sake ta sai ka tuna a kai ba dan bid'a bane sai ka ce ni ko ne aiho sai ka kyale ta ka tabbatar da ta yi tsarki to yanzu in ba ku gane ma juna ba nan mata da miji duk abin da an ka kyale su ko ba haka ba ne in ba ku gane ma juna ba to yanzu za ka iya ɗaukar mataki yanzu sai ka ɗauki mataki na sakin ina ka sake na sunna kun ji ko? mace tana jinin biki ta ɓata maka da rai ba ta gama wannan jinin ba in ka sake ta to ka aikata bid'a ba a sakin mace tana jinin biki sai ta ƙare biyu ko na uku mace ce ta yi jini ta ƙare har kun fara kwanci aure da ita kuka samu hatsaniya sai ka ce ka sake ta kaga ba ta jini ko to amma inda ka sadu da ita bayan ta gama jini wannan sake bid'a ne ko da kun samu saɓani sai ka yi haƙuri ka ɗan haɗe na kwana uku hudu har lokacin da ka tabbatar da yanzu jini ya zo sai ka bari ta yi jini dai ta yi kwana biyu uku ta kare jinin ta yi wanka an sa turare ana jiran mai gida ya zo sai ka ce to wance gashi na sallame ki Allah ya raba mu da saki shi yasa manzo Allah ya ce abghadul halali ila Allah at-talaq halal din da Allah ke hushi da ita saki shi fa saki din nan Allah ya shar'anta shi saboda maslaha wasu matsaloli in ba da saki ba ba su kare amma kuma Allah baya so a yi saki shi yasa shi kuma shedan idan sahiya ta yi zai zo saman ruwa ya aza gadonsa ya tura shedanu ya ce su je su yi banna duk wanda ya zo ya gaya masa bannar da ya yi sai ya ce bannar ka bata kai banna ba wanga ya zo ya ce ai nasa ya kashe dan uwan shi shi zai ce komi ba kai ba wannan ya ce ai nasa shi ya yi zina da wance ya ce komi ba kai ba wannan ya zo ya ce ai nasa shi ya yi kaza shi ne ce ba kai komi ba wannan ya zo ya ce ai ban dawo ba sai da nisawa ne ya rabu da matarsa sai shaɗan ya ce mai to matso ai mai biki na girmamawa shi na yi aiki an fahimci hausa kinan kowa ya matsa daga shi kowa ya zauna da kanshi dai tukuna an gane ko kowa ya matsa daga abin nan ina na asirin wannan kowa ya tashi zamne kai ma matsa tana nan ta yi aya ƙasa za ta yi wani bayani a kanta kunga shedan abinda gyara zaman ka matsuwa za ka yi zaune za ka yi da kanka to alhamdulillah kun gane hikimar wannan saboda maslahanmu bai yiwa ka zo ka zauna ai awa guda ana karatu kai kana kwana ba mu taimaka maka ba inda Allah ya samu kai karhin shedan muka samu wanga lokaci to a yi shi ilan mukar daga ba wanda za mu ga yana tangadi mu kyale shi sai mun dawo da shi Allah kai wani jagora kun ga shedan yana son saki shi yasa zaka ga wanda bai fahimci shedan ba shedan yana yawo da hankalin shi aure ya rabu yayi aure ya rabu bai da kyau sai ka tambaye kanka Allah madaukin sarki yayi mana jagora to kun ga dai wa'anda saki nau'i uku na saki saki ne na bid'a saboda me suka kafa hujja da hadisin wancan da manzo Allah ya ce in sha'a tallaka qabla an yams in yana so shi wancan da ya sake matarsa ya sake ta bayan ta yi tsarki kafin ya sadu da ita amma inda ta yi tsarki sai da ya sadu da ita ya sake ta to wannan sake bid'a ne sannan daga cikin matayen da ake ma irin wannan saki shine matayen da su jini ne suke al'ada da shi idan mace tana jini mai jini kasa akwai matan da ba sa jini ba sa haila to mace da yake ka sake ta bayan ka sadu da ita a ce kayan bid'a in tana jini kuma in kuna tare amma me macen da baka sadu da ita ba an daura aure buku sadu da juna ba ko ta zo gidanka ko bata zo ba tana jini sai ka rabo da ita inda baka taba saduwa da ita ba malamai suka ce wannan saki ba bili'a ba ne an fahimta masa ko kuma wanda ya saki karamar yarinya an kai ma mutum karamar yarinya ba ta balaga ba sai ya sake ta misali ya sadu da ita da sahi suka yi fada da marice sake ta to sakin bai zama na bidi'a ba inda ita yarinya ce bata fara jini ba ko kuma macen da saboda shekaru har ta daina jinin sai mijinta sun yi sunna ta aure kuma sai hatsaniya ta shiga tsakanin sai suka rabu to shi ma wannan ba sakin bid'a bane me abambancin wannan da wancan ita waccan da take jini hatsarinta yana iya ya kai ya kawo amma su wa'inga babu hatsari tare da su bari a warware an ɗaura ma aure da mace baka sadu da ita ba sai ka ce ka sake ta gobe in an ganta da ciki nawa na ban ji ba to in ta ce naka ne kana iya samun mafita ko baka iya samu ɗai kenan a ɗabi'a mace tana ɗaukar ciki ne idan ta balaga ko in bata balaga ba to wannan bata balaga ba sai ka sake ta a kafin ta balaga yanzu bayan ta balaga in ta ce cikin naka ne shari'a na yadda ba ya yadda macen da ta zo har ta daina al'ada ana tsammanin gobe a ganta da ciki a ce naka ne kenan wa'in ga uku ba a tsammanin su jingina ɗan da ba na aure ba zuwa ga baban da ba na shi amma ita wannan idan ta yi tsarki ka saru da ita kuka yi hatsaniya sai ka sake ta tana iya ta tafi kafin jinin ya zo ɗan sati biyun nan ta nemi wani namiji ya yi mata ciki wanda cikin ba naka ba ne idan ta ce cikin naka ne ka isa ka ce ba naka ba ne ya aka yi zama naka kuma amma idan mace ta yi jini kana kallo da ta yi ƙare jini inda shi jini inda ya mace lahiyar ta kalau jinin haila alamu ne na cewa ba komai cikin cikinta kuna tare da ni ko kenan da ta yi jinin ta ƙare ta yi wanka ta sa turare tana jiran ka to sai ka ɗauko takarda ka ba ta ka ce gashi mun rabu kenan kai kana da tabbas ka sake ta ba da ciki ba ko ba haka bane gobe sai ta zo da ciki ta ce ai naka ne in aka ce ka rantse cikin ba naka bane kana rantsewa ko ba ka rantsewa kaga kenan saboda shari'a ta tsare muna mutuncin mu kadar a jingina dan da ba namu ba zuwa gare mu sai Allah ya ce haka tabbatar ba ta da ciki na dai kenan da wata ya kare kafin zuwan jininta sai kuka rabu an fahimci Hausa cikin 'yan kwanakin nan kai kana tsammanin ciki bai shiga ba ashe ciki ya shiga ita kuma da ta ga cewa jiya ka sake ta yau ya kamata ta ga jini ba ta gani ba to sai ta sa'aranta ba mamaki ciki ya shiga gobe sai ta je ta sha wani magani ta zo da cikin ka san an zo da cikin ko baka sani ba baka sani ba amma sai ka kiyaye ka sake ta akwai jinin akwai cikin ko babu ciki kenan in akwai ciki sai ka tabbatar ka kira shaidu wancan na suke ta amma tana da sabon ciki ko kuma wancan na suke ta ba ta da ciki kenan gobe in ta zo da ɗa ba nawa bane ko kuma wance idan aka ganta babu ɗa ku shaida ta kashe ɗana an fahimci hausa inda shi jinin al'ada yana da hikima da yawa a gurin mata ai na taɓa mun taɓa darasi akan shi in ban manta ba abin tambaya me ma ya samu su take jinin al'ada namiji ba shi ana tare da niko me sirrin da jinin al'ada yake dauke da shi ko a bincike mace in tana da ciki ba ta jini sai dai wasu halaye mista to mace ta ɗauki ciki ba ta yin jini haka ma mace in tana shayarwa jininta bai zama ɗaya da lokacin da ba ta shayarwa saboda hikima ta Allah da zaran mace ta saɗa cikin cikinta wannan jini na al'ada da shi ake amfani ana sarrafa maɗa abin da yake rayuwa da shi cikin cikinsa haka ma in ya aihu to kai ana sarrafa mai shi jinin bai tahowa wata jinin zai yi yawa ya zama ɗan bai iya amfani da jinin gaba ɗaya sai ga gata da ciki kuma jinin zai zubo saboda ya yi maɗa yawa abin da ake bukata da ɗa zai amfani da shi an ɗiba sauran kuma ba bukatar shi ya zo haka ma da ta aihu ɗan yana kama nono to sai zama ana shirya jinin ana shirya jinin sai zama to an daidaita ma ɗa shi sai ga mota ya ƙare maimakon jinin ya zo sai zama ɗa na amfanuwa da shi idan ko ya yawa sai ga an zub da sauran ɗan bai da bukatar shi amfani da shi kwai komai da shi sa da zaran mace babu ciki gare ta lokaci na jinin zai zo bike don ba ta da wani abu da ke bukatar wannan jinin nata ba ta da bukata sai ta zubda shi shi kuma zuga shi yana da fa'ida ga jikin mace ba ni son mara can mun komo cikin karatu ko ba haka bane alaikum salam Mm. akwai akwai su ku to mutai ba muna cikin sautar da lagu ba ko wanzu wa'in ga mata ya su wa'in can ana iya a sake su kun ga dai muka ce macen da take jini bai halasta bayan ka sadu da ita ka sake ta dole ka bari sai in ta yi ita sannan ka sake ta in ko ka sake ta sakin yayi amma kuma ka yi bid'a dan koda mutum yayi sakin bid'a sakin yayi malama suka ce me yasa aka ce sakin yayi saboda Abdullahi bin Umar da ya sake matarsa manzo Allah ya ce ma Umar murfu falyuraji'ha ka umarce shi ya dawo da ita ashe sakin yayi in ya dawo da ita yanzu ta gama idda in ya saki sun zambi in kuma ya rike abin shi akwai guda an gane misali ko to daga cikin matayen da su su kuma mace ce ka sadu da ita ka sadu da ita kuna nan kuna rayuwarku ashe ita tana na tana asusun ta samu kuɗin da za ta biya ka sadakinka ko ba haka bane ranar nan sai aka ce ana kiran ka gidan hakimi sai ka taho kana zuwa sai hakimi ya ce matarka ce ta ce a kira ka hajiya aka yi sai ta ce a'a ni gaskiya na gaji zama da kai dama abin da ka kashe min na sadaki kaza ne ga abinka kuma je kun yi kwana na suna kai da ita ya za ka yi an gane misali ko nan kuma alkali bai nema ka wata shawara ba a neman ka wata magana kawai za a ce ka sake ta na kwashi kan kwashi to irin wannan saki ba ya shiga daga cikin bid'a kun gane misali ko bai shiga ba ka da shi ma muna nan babin fiƙe hukunci shi daban shi kuma dalili shi ne hadisin sabit bin qais matan sabit sai ta zo ta ce wa manzon Allah ni fa sabitu nan da ka gani ban raina ɗabi'a shi ba ban raina addinin shi ba kawai dai ni ba son shi ne manzon Allah ya ce sabitu kaji abin da mata ka ta ce ya ce ya jiya to kin san ya kashe kuɗin sadakin ki ya yi miki kaza ya miki ta ce ta sani kina biyan shi abin nan da ya kashe ta ce eh manzon Allah ya ce to ba shi abin shi kai kuma ka sake ta shikenan malamai suka ce manzo Allah bai nemi wani sasanci ba bai ce ya an kai kaza kawai a tsaye da abin nan shi sa a harka aure idan kana da ya tana da mi ta ce baba ba na son wani kakkai bincike don mi baki son shi baki son shi eh to Allah ya baki wanda ya yi shi kai kuma Allah ya baka wanda ya yi a tsaye da abin nan amma sai ka ce in dai ina rayu sai kin zauna da shi baka fahimci addini ba ne ba wanda ya fahimtar addini manzo shi zaune da addini ko ba haka bane da aka zo mai da irin wannan kadiya ai kaga sabit nashi ne ko ba haka bane matarsa mata shi ce zai ce ke tashi zauna da mijinki a a sai ce ta kai je ka aure wata ke ma je ki aure wani shikenan Allah mun daukin sarki ya mana jagora na'am eh ai ko kai ma in ka ta zo ta ce ba babban son wani kasa ko da abu kasa ko ba ka bane abin nan ba a so a bincike shi kawai ta ta ta sha'aninta ko kuma ta ce ko ta dai ku shawara kyale su ba mamaki daga baya ta zo ta ce ma baba na yi nazari zan koma ga mijina ko ba haka bane amma dai kada a abin nan ka ai gaugawa ka kuma ka mace ta in yarinya ta ce ba ta son mutum ku ba ta dama ta yi nazari amma wala ka kuma matsa mata ana tare da ni ko haka ya kamata addinin musulunci bai kawo auren dole ba ba ba zo ka ce mai ka na yi miki mishi Allah ni baba ban san shi to da shi zaki zama marisa tarbiya mu kiyaye ba ga ake yi mutu yazo yana son yakka to babu laihi ga ta can na yi ma izini ku je ku tattauna ta ce tana son su shi kenan wacce aka ce za a iya ma miji ita ce karamin yarinya wadda ba ta balaga ba kun gane misali shin tambaya ta yarinyar da bata balaga ba ta wancan zamani da yarinyar da bata balaga ba ta wanga zamani ɗaya ne to mu ci gaba da karatun Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqu ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza qallaqtumun nisaa in kuka saki mata yanku ma'ana in kun tashi saki ko al'umman manzon Allah fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su da iddarsu ma'ana sun yi jinin su sun kare wa ahsul idda ku kiyaye da sahi to da yawa a wanga maza ba su yin wannan ka ƙididdige in mutum ya saki mace ya ƙididdige ya rubuta rana kaza ya sake ta kuma kowannen wannan ya san matarsa jini uku a kwana nawa take yin su wata mace tana yin jini ne da wata zuwa wata a kiyaye da wannan wata mace tana yin jini ne da kwana ashirin zuwa kwana ashirin wata mace tana yin jini ne duk sati biyu jini za ta yi kuma na ta kalau akwai mace da sai ta yi kwana arba'in sannan ta ga jini yanzu wata ga kwana arba'in ta ga jini a lissahi irin kai da ita ka san kafin ta ta zama mataka inda jini uku za ta yi sai ta yi kwana nawa ɗari da ashirin ko wacce kuma duk wata take yi sai ta yi kwana nawa wadda to wa ahsul idda ko barin ga muku na sirri da annan wata in ba ta son ka tana son ta ɗebe takeicinka da ka sake ta kai sakaci baka san yadda take idda ba ana wata ɗaya kace ka dawo da tinsu ce ita ta jini uku kenan wannan damar na da dawo da ke akwai ta sai ga yi tsaye kewon ta hakin gama ita ce wannan na gama ita jini na eh su muna nan ta yi hukunci su daban yanzu muna kawai gana duk sai mun tattauna a kansu an gane lissahi ko shi yasa Allah ya ce wa ahsul idda ku kiyaye lissahi dan wallahi in mutum bai saurari tafsirin suratul talaq ba rikici na mata da yawa bai sane shi ba ka taba ma tunanin ka bai ba taba kawo akan wannan kai kawo shi yasa tun yanzu kowa shi dauki sirri dan ba a san me zai iya faruwa ba ka kwankwance ka gane matarka jini da take yi ita wace iri ce sai ka gano in dai mata na lahiyar ta kalau ba wani ciwo yake damunta ba to duk wata za ta ga jini kenan matana a wata uku ne za ta yi jini uku a wata uku ko ko kuma a'a ni wadda nake aure da ita duk sati uku jini na zo mata a'a ni wadda nake aure da ita duk sati biyu kenan kiyaye da sai saboda mu wanga shari'o'i mun sha ganin su yanzu idan miji ya kawo ma ƙara ya zo ya ce shi ya sake ta wata guda ne ta yi kuma ta ce ta gama jini kuma shi ya ce bai yadda ba ita kuma ta ce wallahi tallahi ta ƙara idda to kai ya za ka yi shari'a kenan dole sai an kiyaye irin waɗannan abubuwa wa ahsul idda kun ji Allah abin da ya faɗa ko Allah ya samu dace wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku a wajen lamarin aure sai kun ji tsoron Allah saboda mi kar ya zamanto kayan mata saki ka taba sakinta ka taba sakinta har kai saki uku daga baya ka ruhi ido kace kai wallahi saki bi ne ka taba yi mata ko kuma ita ta san saki uku kai mata tace ta rantsa da Allah saki bi na kenan wa ahsu da idda duk shi ma yana shiga ciki in ma sakin ya taba shiga ku tabbatar ku kiyaye kyale sai ne ya taba kamin shari'a matarsa yace shi yanzu ya rantsi da Allah saki uku ya mata da ya sake ta ya ƙara sakin da lokaci kaza kuma ya ƙara sakin ta tace ta rantsi da Allah saki bi na ya mata ita na haka dawowa zai da ita sannan shi kuma ne ya kawo ƙara ya ce shi saki biyu na ya yi ita kuma ta ce wallahi saki uku ya mata lokaci goyi kaza ya yi ɗaya lokaci kaza ya yi ɗaya lokaci kaza ya yi ɗaya to yanzu cikin wannan kai a matsayinka na alƙali magana wa za ka ɗauka wajen saki maganin miji za ka ɗauka ko maganin mace to a kai a bincika ai muna nan ta heru muna nan ce insha Allah Allah kai wani jagora kenan wa ahsul idda ku kiyaye lissahi wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku in kun saki matayenku la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitta su daga cikin gidajensu wani rai ne ya baci ce yau wallahi baki kwana gidana sai gidanku wannan ya saba ma tsari na Allah Allah ya ce kar ku hidda su hmm wata ma waya za a bugon mata kina ina ne wallahi ya ce kan ganin gida da inda ba ku da gida ku ba su su adda gida mi mu ba mu san ki ne ki baro mai gidan shi ba ki san ciwon kanki ba kaza kaza kaza kaza to akwai hikima da mu ba mu sani ba Allah ya ce ku zauna ku bar su a gidajensu kamar mutum ya saki matarsa wannan gidan sai ka bar mata shi daki biyu ne kana wancan bangare tana wannan bangare amma ba ku kwanta daki guda kai da ita ba kuma kana jin kaji kana iya kun ku kwanta daki guda to da wani abu ya faru ka dawo da ita kenan wala ya kharujna su ma mata ya kasu fita daga gidajen illa an yi a cikin fahishatin mabayyana sai da yan sun zo da alfasha miya malamai sun ta bayani akan alfasha wasu ce ko ya zama to tana neman ta cutar da kai ko tana neman ta cutar da wani naka ko tana kawo mazajen da basu dace ba duk wannan alfasha ne to in mace irin wannan ce to baya halasta ka bar ta gidanka sai ka hidda ta saboda wannan dalili Allah ya ce wa tilka hududullah wannan dokoki ne na Allah ومن يتعد حدود الله wanda ya tsalaka dokokin Allah faqad zalama nafsahu haqiqa ya zalunci kansa Allah ya ce la ta dare ku mutane ba ku sani ba ku mazaje da ku mataye da Allah ya ce ku zauna a gidajen ku ku idda ku ku sani ba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra Allah subhanahu wata'ala ya haifar da wani al'amari bayan sakin da ya faru ba mamaki da in kaga rigiman mata da miji kuma kai komai baka ba su hankuri wasu za ka ga an yi hada an da ke juna an ci mutuncin juna da sahe amma da marice in ka je ɗaki ce gaji shuru kawo ba su wadda sun kifar ka gani to Allah shi ya yi mutum shi ya san mutum shi ya sa ya ce a zauna kusa da juna ne ya ana zauna kusa da juna ana gane mu juna to idza balagna ajalahunna in suka kare iddarsu nan balagna ai in suka yi kusan kammala idda ma'ana wanda ya saki matarsa kuna lissahi yau kwana ɗaya kwana biyu kwana kudu kwana biyar to in ta yi kusan gama idda Allah subhanahu wataala yake cewa fa amsi ko hunna bi ma'rufin ku rike su gurgurun yadda shari'a ta ce mana in ka gama tunani kaga cewa wallahi in ka bari ta gama idda baka da kuɗin aure babu kaza babu kaza Allah ya ce ka je ka lallaba ka ce wance wallahi baki da hankuri ai wallahi kai na baka da hankuri ni wallahi ina da hankuri to na jiya kadda yake saki na dawo da ke amma wallahi in ba dan ni na kawai da ya kawo da abin da za ka faɗi amma Allah subhanahu wataala ya ce bai ma'arufin gwargwaro da shari'a ta ce kakkai hakan dan ka cutar da ita kakkai wannan aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma ku sake su gwargwaro da shari'a ta ce kai nazari cewa kai wallahi wance yana son zama da ita amma bai saboda ba ta da addini ba ta tsoron Allah kaga kana kuma diban wani abu ko ba haka bane sai sai ki ce to wance kina dai gab da ƙara iddanki nayi nazari zaman mu dai bai in ba ka iya mata magana sai ka ɗan sai wasu abubuwa sai ka tura ka ce a kai mata in ta ƙara ita ta yi wanka ta yi kwalliya kuma Allah ya ba wani ita ya ɗauka an fahimci hausa wanga abu fa wata in ta yi maka wani abu ko sunan ko mai sunan ta kaji sai hankalinka ya tashi to shi kuma Allah subhanahu wataala yace kai saboda shi kinan kakai lakari da taya min kaza ne a zan yi wannan dan Allah ne wata zama ka aika ta dawo ma da kayan ka sai ka karba ka kai kasuwa ka sai da shi kin kai dai kai abin da Allah ya ce ko ba haka bane wa ashhidu da wai adlin minkum ku shaidawa ma'abuta adalci mutum biyu daga cikin ku ma'ana in za ka yi saki ka nemi mutanen kirki guda biyu ka saida musu wani da wani ku shaida ni da wance ga abin da ya faru in kuma za ka dawo da ita ka nemi wani da wani su shaida ka dawo da wance don yanzu magana ka ce kaya saki kaza ta ce karya ne ko kai ka ce karya ne ya akwai shaidu yana yi wa bai yi wa kenan sai ku samu shaidu ku shaida musu wa akum salam
tsakanin mata da shi lokacin da suke mata da mamaye lokacin da mamaye mata da mamaye wannan baya halasta kamar yake cewa a yanzu sai a samu mutum ya saki matarsa iyaye ma ba su sani ba kuma ya dawo da ita iyaye ma ba su sani ba wannan baya halasta haramun ne idan har mutum ya saki mace da dare kuma da daren nan ta yi ta mai magiya ta yi ta kuka ya ci ya dawo da ita to da sahe sai shi nemi mutane ya shaida musu wani jiya dai an samu akasi wance da abin da ya faru tsakani ga abin da ya faru don haka dai ku shaida na dawo da ita tana gidana amma dai igiyar aure guda tsakaninmu ta ƙare don akwai hatsari mutum ya saki mace ya kai saki uku ya ci gaba zama da ita zaman ku haramun ne dole sai ta aure wani amma wani sai ya mirsisi ka san mafi yawanci soyayya tsakanin da miji da mata tana ƙara ƙaruwa ne sadda aka ci saki ya kai uku sai ya ji in ba da ta bai iya rayuwa kuma yake auren ta ƙare to in babu shaida wannan yana yana sakinta to kuma sai ka fada halaka Allah subhanahu wataala yake cewa واقيموا الشهاده لله كتيد شيدا دومين الله ذلكم يعذ به وانه كنتو كنت شيني الله yake muku azi da shi yake muku jan kunne ku bi su man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir da duk mutumin da yake ya imani da Allah da ranar ta karshe man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai ya sanya masa mafita a cikin al'amuransa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wanda yaji tsoron Allah Allah subhanahu wataala zai sanya masa mafita malama suka ce umman yattaqillaha fi talaqi war raj'a wanda yaji tsoron Allah wajen sakin mace ya sake ta a bisa tsari na shari'a to Allah zai kawo masa mafita ko da baka da kuɗin aure in dai ka sake ta a bisa tsari na shari'a Allah yana ya kawo ma kuɗin ka ƙara yin aure kun fahimta masa ko haka kuma wajen dawo da mace ka ji tsoron Allah za ka dawo da ita ne ka riƙe ta a bisa karantarwar musulunci Allah yana kawo ma mafita malamai suka ce wannan aya tana da faɗin gaske amma an saukar da wannan aya ne akan Auf bin Malik Auf bin Malik al-Ashja'i Auf bin Malik al-Ashja'i shi yazo yake cewa manzon Allah kahirai sun sace dan shi sun tada shi makiya suka ta da ɗanshi ya shiga damuwa yana son ɗan ya zai gama manzan Allah manzan ya ce ya zai manzan ya ce ka ce la haula wa la quwwata illa billah ce la haula wa la quwwata illa billah ka je ka yi haƙuri ka dogara da Allah shikenan ko sai je ya haƙura game da abin da ya faru da shi ana nan kawai sai ya ji ɗaya yana buga masa ƙofa ko da ya hito sai ga ɗansa ne ya ɗauko garge na awa kai raƙoma da menene duka ya zo ya aka yi haka ne ya ce wallahi baba ni dai kawai muna tahi mutanen da duk sai suka yi kwana kawai sai Allah ya sami tunani in koro dabbobin da in kamo hanya ni kamo hanya dai gashi kuma hannu kawo gida ba su cin min ba sai je kawo manzo Allah labari ya ce to manzo Allah ga dukiya nan wani ya zo da ita ya zamu zara ce ka je ka amfani da ita kaga ya shiga damuwa ya shiga talauci gashi Allah ya warware masa to hakan ma malamai suka ce daga cikin hanyoyin ba da arziki akwai jin tsoron Allah Allah ka ba mu ikon mu ji tsoron kai da ya dace Allah yake cewa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai Allah ya arzata mutum ta haida bai tsammani ba man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi inna Allah baligu amri Allah subhanahu wataala ya ishe al'amuran shi mana dukkan al'amuransa Allah ya ishe shi Allah subhanahu wataala yake cewa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara kowane al'amari Allah ya sanya masa lokaci Allah ya sanya masa kadari ko mina na da lokacin da zai faru wannan ayar mu rike ta da kyau da Allah yake cewa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah ya arzuta shi ta hanyar da bai tsammani da gari yayi ma zahi ka rika wannan addu'a Allahumma ij'al li makhrajan warzuqni min haythu la ahtasib Allahumma arzuqni min haythu la ahtasib Allah ka arzuta ta hayar da ban yi tsammani ba an fahimci Hausa ko shi yasa mai wata wannan addu'a sannan da Allah ya ce man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara da Allah Allah ya ishe shi ana son dan adam ya yawaita fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel a yawaita wannan jama'a kana ta ka ga wani ya ma kallon da ka ji daɗi sai ka ci hasbi Allah wa ni'mal wakil ka kai ga gata ba wanda ya ma wani abu kenan shi hasbun Allah wa ni'mal wakil kana iya ka faɗe shi so duhu a rana ko so ɗari ko so hamsin yadda dama dai ta basu ku daina nisanta da Allah to ga wani hukunci wai su suka kai wanzu Allah ya karanto yanzu matayen da tsuha ya kama sun daina jinin haila kun ji ɗaiko da macen da ita ciwo ne ya kama ta ta daina jini gaba ɗaya da kuma macen da an mata aure tun ba ta kai shekaru na balaga ba kuma auren ya rabu yaya za su yi idda su wa'innan duk akwai su ko babu su na na aisha mazala ya aure ta tana da shekara nawa ne tara ko to har yanzu akwai masu ɗaura ma ɗiyansu aure ɗiyan ba su kai shekara goma ka je mutum ya je ya kai kuɗi ya kai kuɗi yaro bai wuce shekara sha uku ba ko sha hudu ko sha biyar wanga shi kuma ya shi wata shekara takwas ba ko bakwai sai a ce to ni na kama maɗana yakka sai ya ce to na baka sai a ta a akai kuɗi sai a ce za a ɗaura auren wane da wancan sai a ɗaura masa aure shi yana gidansu ya tana gidansu sai a ganin da shekara nawa za a yi biki tana nan dai matar shi to an kai kuɗin sai aka yi saɓani uban yaro da uban yaro ya suka yi faɗa sai kowa ya hasala sai ce ce ni na inda haka na ma ni zan ɗebe takaicin ka zai raba auren sai irin wa'annan duka ita yare an sake ta za ta yi idda ko ba za ta yi idda fa ai wata aure ce ko kuma tun kafin ta balaga shi ma yaron kafin shi balaga suna kwana daki guda in wani abu na faruwa ko bai faruwa ohure amma dai yanzu matar shi ce kuma menene dakin shi take kwana sai aka waye gari saboda wani sabani a raba musu aure ita ya za ta yi idda shine sai Allah ya ce wallahi ya isna min al mahid wayanda suka ɗaya tsammani daga samun jinin haila saboda tsawon shekaru min nisa'ikum daga cikin matayenku in yartabatum in kuka yi shakku game da iddasu fa iddatuhunna thalathatu ashhur to kawai su iddasu wata uku ne can da bata jini idan aurenta ya rabu iddanta shine wata uku idda na saki kun san muna magana ne akan idda na saki ba idda na aihuwa ba idda na saki eh ba idda na mutuwa ba idda na saki dan mataye wajen yin idda na saki sun bambanta akwai waɗanda ke yin idda da jini su jini uku za su yi ko waɗanda ba sa yin jini saboda tsuha wata uku za su yi sannan wallahi lam yahibna da waɗanda ba su hada jinin haila ba su ne yara ƙanana ko kuma waɗanda rashin lahiya ya sa ba sa jini to lissahin su duka waɗanda iddarsu ta saki ba idda ta mutuwa ba kun fahimci hausa idda ta mutuwa ga wa'annan duka wata hudu ne da kwana goma kun gane ko ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan zuwa ƙarshen dai aya ko ba haka bane wa'inda duk za su mutu su bar mataye za su yi idda ne arba'at ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma wa ulatul ahmali su kuma mataye wa'inda suke da ciki in an sake su an fahimci hausa mace mai ciki ita kowane lokaci ana iya sakinta in ta kama a sake ta to me kake shakku gaba gaba ne ai ko wa'incan da aka ce ka a saka ana so a tabbatar ne suna da ciki ko ba su da to in dai an sake mace da ciki wani lalura ya sa an sake ta Allah subhanahu wataala yake cewa ajaluhunna an yadana hamlahunna ƙarshen idda su su aihi cikin da suke ɗauke da shi su kuma kunje da suke idda mace mai ciki ga iddarta idan mace na da tsohon ciki suka samu sabani ita da miji aka rabu ta ce gidansu yau da sai aka kira shi aka ce ta aihu auren su ya kare babu aure tsakanin su shi yasa mace in an sake ta tana da sabon ciki an yi son asa shaidu in sun samu ne ka je har gurin hukuma a rubuta a yi takardu a rubuta a ce a auna tana da ciki wata biyu ko wata uku in ka sai yanzu wata idan mutum ya saki mace tana da ciki wata uku sai ta yi wata nawa ta haife shi sun zama wata shida ko sai ta aihu in ta aihu renon ɗan da za ta yi kafin ta ƙara yin wani aure ƙaranci kwana nawa in dai ba ta yi sa'a ba ta samu wanda ya ce ba ruwan shi a ƙarfi sai ta shekara biyu ko ba haka wani kenan sai ta kusan shekara uku tana renon ɗanka to kenan da ta auna ta ga sabon ciki ne maza maza sai ta je ta zubda shi ka ka tsaishe ta haka ma wajen ta kaba mace na da sabon ciki miji ya mutu in shina da mata hudu ko uku ya kare su sai sun kare sun ba su sai da ta aihu ko kuma tana da tsohon ciki ya rasu ya rasu da sahi ta aihu da mareci ita za gama ta kaba kashe gari yan akwai wani bazawari yana iya zuwa ya kawo hira ya ce yana son shaware ta babu ne Allah mana jagora ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا duk wanda yaji tsoron Allah Allah yana sanya sauki a cikin al'amuransa in dai kai mai tsoron Allah ne duk yadda gari yayi zahi wallahi sai Allah ya sauka maka kaga ta kulle ta kulle ta kulle ka ce dam sai ga Allah ya baka wata mafita baka sai da an kai shi yasa hanya dai mafi sauki ta rayuwa shine a ji tsoron Allah zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan al'amura da mun ka ambata na iddar mai jini da wadda ba ta jini da iddar mai ciki wannan al'amari ne Allah ya saukar muku da shi na hukunce-hukunce ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa zunubansa wa yu'zim lahu ajra ya kuma girmama ladansa Allah ya bashi aljanna samu shiga sabon hukunci na mataye waɗanda dai aka saka suna da ciki idan mutum ya ciki mace da ciki yaya za a yi tarkaniya tun daga rabuwarsu har aihuwar ciki har yaya ciki ko ba haka bane Allah ya mana jagora abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك